abin da yake akwai yanda mai muhtasare ce wasta qabala bi fa'idatin tajaddadat la ammali aw ghairi muzakkar wasta qabala ya fuskanci shekara bi fa'idatin da duk wata karuwa da ya samu wata irin karuwa ake nufi a nan me ake kira fa'ida a wajen ababin zakka wajen malaman fikihu shine tajaddadat la ammali abin da yake ya same shi ba daga dukiya ba duk yawan kudin mutum sai aka ba shi kyauta to wannan kyautar da aka ba shi ba zai hada da kudinsa ba ya ce zai fitar da zakka tare a'a wannan kyautar da aka ba shi daga ran da aka ba shi ya mallaka kenan to ran in ranar ta kewayo a shekara mai zuwa sun shekara a hannunsa sai ya dauka ya fita musu da zakka haka nan kudin da ya gada ko aka masa wasiya ko wani abu dai haka nan au gairi muzakkar dukiyar da yake ya same ta daga dukiyarsa amma dukiyar tasa ta zamo ba zakka a ciki to tunda an ce gidajen haya ba zakka a cikin su idan mutum ya karɓi kuɗin hayar in dai sun kai nisabi daga ran da suka kai nisabin sannan ne zai fuskanci shekara in sun shekara ya fidda zakka a kai sai sun kai nisabi sannan zai fuskanci shekara wasta qabalin fa'idatin tajaddadat la ammalin aw ghairi muzakka to eh wato magana sallarsa ta yi daban magana kuma cewa ya ba farala da yawa bai zo da abin da ake so ba da bambanci za a ce sallarsa ta yi inda ya zamo ya amince cewa ba wani rikici da zai afko gare shi ya amince cewa ba wani rikici da zai afko gare shi saboda so da yawa lokacin akan samu abu sallar daga gida amma kuma iya faɗawa cikin wani rikici saboda mai yiwa ko a masallacin suna amfani da wani abu da yake isar da muryan ne kuma shi ya dogara kan wani abu ana cikin yi wannan din ya yanki to amma in hin ya zamo ya an amince cewa wannan din ba zai yanke din ba za a ce sallarsa ta yi amma kuma ya bar lada mai yawa ya bar abu mai yawa bai zo da abu yadda aka tsara aka ce ya zo da shi ba to Bismillahir Rahmanir Rahim. To wannan fasali ne. A cikin zakar dabbobi, a cikin zakar dabbobi. A dabbobin da ake fitan musu da zakka wanda su ake kira na'amu su ne raƙuma. Raƙuma ana fitan musu da zakka. Da kuma shanu, shanu su ma zakka tana wajaba a cikinsu. Da kuma tumakai da awakai. su wa'annan guda hudun su ne kawai zakka take wajaba a cikinsu a dabbobi bayan su duk sauran dabbobi ba a fitar musu da zakka kamar yadda yake ba ma'alufatan ma'alufatan ausa imatan su wa'annan gaba daya ana fitar musu da zakka da raƙuma da shanu da tumakai da awakai duk zakka na wajaba a cikinsu ma'alufatan ta kasance wadda ake kiwata ta an turke ta ne a gida ana kawo mata abinci ausa imatan ko ko an sake ta ne ke kiwo da kanta to duk dai zakka tana wajaba a cikinta ko da wadda yake an turke ta a gida ana kawo mata abinci har gida to zakka tana wajaba a cikinta mu a masaban mu ba imam malik allah da gare shi bai aiki da makomin cewa filga na nisa inati zakatu cewa zakatu na jaba a dabbobi masu kiwo da kansu ba domin makomin wannan makomi na sufa shine a ce dabbar da yake ba da kanta take kiwo ba an ɗaure ta ne a gida ana kawo mata abinci wannan zakka ba ta jaba a ciki to haka shine mafominta to mu a masabar mu ba mu aiki da wannan mafomin ba saboda mun ɗauki cewa mafomin ya a magana ta zo ne don wani dalili daban shi yasa ba ta daga guraren da yake ake aiki da mafomi mafomi hujja ne a masabar mu amma muddin wa'yansu abubba ba su yi ya da shi ba in ya zama ya yi mu'arara da wa'yansu abubba sai ya zama ba a yi aiki da shi ba kama a nan wadda take aiki ce wato wadda ake yin aiki da ita ce kamar shanun da yake ake noma da su ko kuma raƙuman da ake ɗiban kaya da su awon malatan ko ko wanda yake an sake su ne sasakai ba a aiki da su kawai kiwata su ake su kansu sun isa to duk dai zakka tana gaba a cikin su zakka ba ta jaba a cikin duk wata dabba banda wa'annan da aka faɗa a nan duk sauran dabbobi gaba ɗaya zakka ba ta jaba a cikin su sai wa'annan guda hudun nan da aka faɗa kamar dawakai doki ba a fita masa da zakka ko kuma alfadarai alfadari shi ma zakka ba ta jaba a cikinsa ko jakai jakai su ma ba zakka a cikinsu haka nan bawa bayi bayi mutum duk mutum duk yawan bayinsa zakka ba ta wajaba ba a kansa a cikin wayannan bayin
wala tilmu tawallidi min az-zabadi min az-zibai wal haka nan zakka ba ta wajaba a cikin wanda yake ya haifi ne daga barewa da awakai dabbar da yake ita ta haifu ne daga barewa da akuya to wannan zakar a wannan dabbar zakka ba ta wajaba a cikinta kamar ya zamo ta yi bunsuru na gida ya barbari macen barewa barewan nan ta iya yin ciki da haka to dan ta yi ciki ta haifi 'ya'ya ko da 'ya'yan nan sun kai nawa ko za su kai dubu ko da an riƙe su a gida an bar su a gida to wannan zakka ba ta wajaba dai a cikinsu zakka ba ta jawa a cikinsu ko kuma ya zamo namijin barewan ne ya barbari akuya ta gida ita ma ta haihu to wannan 'ya'yan da ta haifa ko sun kai guda nawa ba zakka a cikinsu a in ya koma za a yi kiransa akuya in ya koma in sun koma za a yi kiransa awaki wannan ai sai zakka kuma ta dawo ta wajaba a cikin su idan ya zamo asalin nasu ya shafe wannan sai su dawo hukuncin yadda suka zama sharuɗan wajabcin zakka shine ta zamo nisabi duk dukiyar da bata kai nisabi ba kowace iri ce ma zakka ba ta wajaba a cikinta kuma ta zamo cikakkiya a ta zama cikakkiya ko da ɗaya ce ta saura a cikin nisabin zaka ba ta waje ba ta zama kuma mulki cikakke shine ita mulkinsa ce mulkin cikakke ba wai shubha mulki kuma a zama an samu ya zama an samu shekara cikakkiya sai shekara ta cika sannan zaka take wajaba a cikin dabbobi kafin cikar shekara wannan ba zakka tare da zuwan sa'i idan ya zamo akwai shi wato shi zuwan sa'i sharaɗi ne na wajabcin fidda ta ba wai na asalin wajabcinta ba ko da ba sa'in ta waje ba amma a fidda ta sai akwai sa'in wanda yake sannan ne yake zamowa wajibi sai akwai sa'in wanda shine mai karɓar zakka sai da mai aikin zakar ko wanda ya je karɓar zakar sannan ne fidda ta yake wajibi amma raƙuma ana ba da akuya a cikin dukkan guda biyar amma ibul amma raƙuma amma raƙuma fa fi kulli hamsin shatun ana ba da akuya guda ɗaya a cikin dukkanin raƙuma biyar raƙumi guda ɗaya ba zakka a cikinsa guda biyu ba zakka a cikinsu guda uku ba zakka a cikinsu guda hudu ba zakka a cikinsu amma in sun kai biyar ya zama kuma sun shekara to sannan ne zakka ta wajaba a ciki zakka kuma da za a fitar musu akuya ko wa wadda take jaza'a ita ce ita ce wadda yake ta cika shekara guda wadda halatta shiga a cikin shekara ta biyu wato ta kai kamar wata goma sha hudu ko wata goma sha biyar ta cika shekara ɗaya kenan ta fara shiga a cikin ta biyu to wannan akuyar ita za a bayar daga tumakai ne idan ya zamo garin tumakai suke kiwo ba ruwansu da awakai to wannan raƙuman guda biyar sai a ba da tinkiya wadda take jaza'a ita ce zakka tittirna wato tinkiya wadda take tittirna ita ce zakka a ciki To, in kana fil baladin ra'an wal ma'azu sawa'an, idan a garin ya zamo da tumakai da awakai duk ɗaya ne, to sai ya ɗauka ko daga tinkiyar ya bayar ko kuma ya ɗauka daga akuyar ya bayar. Amma idan ya zamo garin wato mafi yawan dabbobinsu tumakai ne to sai ya fitar daga tinkiyar in kuma ya zama mafi yawan dabbobin garin awakai ne to sai ya fitar zakar raƙuman nasa guda biyar daga awakan sai ya ba da akuya ɗaya inda aka ce an ba shi zaɓi ko ya ba da tinkiya ko ya ba da akuya inda yake a garin da tumakan da awakan duk muhimmancin su ɗaya ne kuma haka suke a garin amma in ya zamo a garin matsalan inda ake ɗaukan tinkiya ita ce wata aba akuya ba komai ba ce to zai ba da zakka sai ya bayar daga tumakan in kuma inda yake ake ɗaukan akuyar ita ce wani abu to sai ya ɗauka daga awakin ya ba da zakka to ko ko ya zamo a tumatan su suka furin jaye ma a garin in ya zama tumakai su suka fi rinjaye a garin to sai ya bayar daga tinkiyar ya zama ga awakai a garin ga tumakai amma kuma tumakan sun fi yawa to sai fitar da zakkara daga cikin tumakan
amma idan kan ma'azu a galaba amma idan ya zama awakai su suka fi rinjaye a garin shatu minhu ila sittin fashatu sai ya bada akuya sai ya bada akuya minhu ana ba da zakar akuya fa a cikin raƙumi biyar ila tis'in haƙi zuwa raƙuman su kai tara duk dai zakar akuya ɗaya ɗaya za a ringa bayarwa ko tunkiya guda ɗaya a duk shekara a raƙuma biyar in dai sun shekara zakarsu akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya haka ma guda shida zakarsu akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya guda bakwai ma haka guda takwas ma haka guda tara ma haka فإذا بلغت عشرا idan raƙuman suka kai guda goma فيها شاتان to sai a bada awakai guda biyu a ciki raƙumi goma zakarsa tin yan awakai biyu ko tumakai biyu إلى أربعة عشر to ana bada awakai biyu fa daga raƙumi goma har ya kai har raƙuman su kai goma sha hudu har sha hudu ma duk zakarsu awakai biyu ne ko tumakai biyu
فإذا بلغت خمسة خمسة عشر bai za balagar hamsata ashira idan raƙuman nasa suka kai goma sha biyar ففيها ثلاث شياح to sai ya ba da awakai uku awakai uku su suke wajaba a cikin raƙumi goma sha biyar إلى تسعة عشر yana ba da awakai uku fa daga sha biyar ɗin nan har zuwa raƙuma su kai goma sha tara فإذا بلغت عشرين idan a raƙuman nasa suka kai guda ishirin ففيها أربع شياح to sai ya ba da awakai hudu raƙumi ishirin zakarsu awakai hudu ko tumakai hudu إلى أربع وعشرين daga nan fa yana ba da awakai hudu ko tumakai hudu har zuwa raƙuman su kai ishirin da hudu
فإذا بلغت خمسا وعشرين idan raƙuman suka kai ishirin da biyar إلى خمس وثلاثين haƙi zuwa kuma su kai talatin da biyar ففيها بنت مخارم sai a ba da bintu maharin a ciki wato yan mai shayarwa um, yar mai ciki sai a ba da yar wadda take mai ciki bintu maharin yar wadda take har uwarta ta yaye ta ta yi ciki ta yi cikin mai binta to ita za a bayar aya- wato daga raƙuma 25 sai zakkar ta tashi cewa za a fidda ita daga awakai sai a koma fidda ita daga cikin raƙuma kuma wanda za a wadda ta wajaba a cikin raƙuma 25 a mace taguwa wadda take mace wadda an yaye ta an yi ciki da sakuwarta to ita ce za a ba da ita zakar raƙuma 25 har kuma su kai raƙuma 35 duk dai ita wannan bintu maharin ita ce zakka
وهي التي دخلت في السنة الثانية ita ce wadda yake ta shiga a cikin shekara ta biyu
فإن لم تكن له فإن لم تكن له فابن فإن لم تكن له فابن لبون fa in lam takun lahu idan ya zamo shi mai raƙuma bai da bintu maharin mace domin ba za a karɓi ibnu maharin ba da zai zamo yana da namiji a ɗan raƙumi namiji wanda an yaye shi har uwarsa ta yi cikin mai binsa to wannan ba za a karɓa ba a zakar raƙuman nan wannan 25 har zuwa 35 mace aka ce a baya amma idan bai da macen to sai ya bada wanda yake ta wanda yake ya dare ta in namijin ne da shi wato ya bada ibnu labuni dan taguwar da har ta haifi mai bin sa tana ba shi nono to shine ibnu labunin sai ya bada ibnu labunin a cikin raƙuma 25 daga nan kuma har raƙuman su kai 35 ibnu ma eh, ibnu labunin ya isa bintu maharin ita ce asali aka ce a bayar amma in ba bintu maharin din to sai bada ibnu labunin
هو ما دخل في السنة الثالثة shine wanda har ya shiga cikin shekara ta uku wato ya kai akalla kamar wata 28 haka ko da tara ko ya kai ma wata 30 to
فإذا بلغت ستا وثلاثين idan raƙuma ta kai 36 daga 25 har zuwa 35 ana ba da bintu mahari wanda in ba bintu maharin din aka ce a ba da ibnu labo ne to idan raƙuma ko suka kai 36 إلى خمس وأربعين daga nan fa har zuwa raƙumi ya kai arba'in da biyar har raƙuman nan su kai arba'in da biyar فيها جنس لبون to bintu labunin mace ake bayarwa yar mai shayar da nono wato wadda yake ta shiga cikin shekara ta uku
فإذا بلغت ستا وأربعين daga nan kuma idan raƙuma suka kai arba'in da shida
إلى ستين إلى ستين har zuwa su kai raƙuma sittin ففيها جرحة to hikka ake bayarwa hikka wato wadda ta fara girma ta isa karo ya bita ta isa namiji ya bita to ita ce ake bayarwa zakka a cikin raƙuma arba'in da shida daga nan kuma har raƙuman su kai sittin
وهي التي دخلت في الرابعة ita ce wanda yake ta shiga a shekara ta hudu ta kai wata hamsin akalla abin da ya sama da nan to sai a ƙara sanin raƙuman ko
فإذا بلغت إحدى وستين idan raƙuma suka kai sittin da ɗaya إلى خمس وسبعين har zuwa su kai saba'in da biyar ففيها جزعة sai a ba da jaza'a titirna taguwa wadda take titirna to وهي التي دخلت في الخامسة ita ce wanda yake ta shiga cikin shekara ta biyar
فإذا بلغت ستا وسبعين idan ta raƙuma sun kai a s- a sittin wasar'ina saba'in da shida إلى ستين har zuwa su kai tis'in ففيها بنت بنت لبون sai a ba da bintu labunin guda biyu a ciki bintu labunin ake bayarwa guda biyu
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين إلى ishirin wa mi'atin ومئة idan raƙuma suka kai 91 har zuwa su kai kuma 120 ففيها حقتان sai a ba da hikka biyu ita ce zakarsu
فإذا زادت على ذلك idan raƙuma ya zama sun haura 120 تغير الواجب to sai abin da yake wajaba a kai wanda za a fitar abin da yake wajaba a ciki sai ya zama ya- yana sassauyawa ففي كل أربعين بنت بنت لبون za a ba da bintu labunin zakar dukkan raƙumi 40 Mhm.
كل خمسين حقة a duk- a cikin dukkan hamsin kuma sai a bada hikka wato raƙuma sun haura ɗari da ishirin matsalan ɗari da ishirin to sai a duba a ga arba'in arba'in hudu sai a bada bintu labunin uku kenan idan kuma ɗari da talatin ne to an samu hamsin ɗaya ga arba'in arba'in biyu sai a bada hikka ɗaya bintu labunin biyu in kuma a ɗari da arba'in ne to kaga an samu hamsin biyu an samu arba'in ɗaya sai a ba da hikka biyu a ba da bintu labunin ɗaya dari da hamsin ko hamsin hamsin uku kenan sai a ba da hikkoki guda uku dari da sittin kuma arba'in arba'in hudu kenan sai a ba da bintu labunin hudu dari da saba'in an samu hamsin ɗaya ga arba'in uku shi yasa sai a ba da hikka ɗaya da bintu labunin uku dari da tamanin an samu hamsin biyu ga arba'in biyu hikka biyu kenan min labunin biyu dari da casa'in an samu hamsin hamsin guda uku ga arba'in ɗaya hikka uku kenan bin labunin ɗaya a in raƙuma suka kai mai can to an ba sa'i zaɓi ko dai ya duba cewa hamsin hamsin ne guda hudu sai ya kama hikka hudu ko kuma ya duba arba'in arba'in ne guda biyar sai ya kama bintu labunin guda biyar nan inda aka ce shi mai karɓar zakan ne yake da zaɓi idan ya zamo shi mai dabbobin yana da duka yana da duka iri biyu yana da hikokin yana kuma da banatu labunin to shi ne aka ce an bai wa shi sa'in zaɓi ko kuma ya zamo shi mai dabbobin gaba ɗaya bai da kowanne a ciki to shi wannan sa'i mai karɓar zakai shi ne zai ce to ga irin wanda nake so a je a siyo mu tsusiyowa ma za a yi maya dai za a yi su dai za a kawo amma idan ya zamo sai ɗaya ne daga ciki to wannan dole sa iya karba mai karɓar zakka ba ya zo ya samu mai raƙuma yana da raƙumansa mai can gashi da hikoki guda hudu ya ce a ai shi bintu labunin biyar yake so a je a nemo masa dole a sannan ya kama hikokin nan guda hudu ko kuma ya zo ya same shi yana da bintu labunin biyar ga raƙumansa ɗari biyu mai can ya ce to shi hekka yake so guda hudu a je a nemo bayan bai da hekkar a wanda duk ya aka samu dole sai shi inda aka ce an bashi zaɓi inda ba inda duk da akwai ko kuma duk babu shine can aka ce in wujida aw fuqida wa ta'ayyana ahaduhuma munfarida inda aka ce an ba sa'i zaɓi inda yake duk akwai su ko ko duk babu amma in an samu ɗaya kawai ba a samu ɗayan ba to dole mai karɓar zakka ya haƙura da wannan wanda aka samu in hikokin aka samu guda hudu ba bintu labunin sai ya haƙura da hikokin in kuma bintu labunin din aka samu guda biyar ba heka ba hikokin to sai ya haƙura da bintu labunin din to a duk dai goma sai zama abin da yake wajibi ya sauya da za zama mai tan da goma wato kaga zai zamo an samu hamsin guda ɗaya an samu arba'in hudu sai yasa sai ya kama hikka ɗaya bintu labunin guda hudu mai tanda ishirin an samu hikka biyu hamsin hamsin biyu an samu arba'in arba'in uku kuma sai ya kama hikka biyu bintu labunin an hikka biyu bintu labunin uku mai tanda talatin wato sai a ƙara a hikokin hikokin wato ɗari da hamsin hamsin hamsin uku ga kuma arba'in arba'in biyu tamanin mai can da talatin kenan hikka uku bin labunin biyu mai can da arba'in ko wannan hikoki ne ehin arba'in arba'in shida mai can da hamsin kuma am wato am bin labunin ne kai bin labunin ne arba'in arba'in shida a mai can da arba'in a mai can da hamsin ko hamsin hamsin guda biyar za a kama hikoki guda biyar to duk goma sai ya zama abin da yake ya wajaba ya sauya duk wata goma da za ta cika sai ya zama abin da yake wajibi ya sauya abin da yake tsakanin cika goma nan ko wannan ba komai a cikinsa eh zakar raƙumi mai tan da mai tan da uku da mai tan da biyar da mai tan da tara duk ɗaya ne wannan hikokin guda hudu ne koko bintu labunin guda biyar sai ta kai mai tan da goma shine magana za ta sauya abin da yake tsakanin goma ɗin wannan shi ake kira wakasi ba komai a ciki to da cikin dukkan hamsin sai zama hika ce ta waje ba to alhamdulillah rahim tabi'u tabi'i ake bayarwa a cikin dukkan shanu talatin shanu ba sa isa nisabin zakka sai sun kai guda talatin saniya ko da 29 ce bata cika sa talatin ba ya rage ɗaya to ko da za ta shekara nawa a hannun mai ita in dai ta tsaya a haka bata karu ba ba zakka a cikinta karancin abin da zakka ke waje ba a cikinsa sai talatin a talatin din nan ana ba da tabi'i wato wanda yake ya isa ya buƙuwarsa wajen kiwo dan wato wanda yake ya isa dan maraki wanda yake ya isa ya buƙuwarsa wajen kiwo shine tabi'i wanda yake tattirna namiji ko tattirna mace ba sai lallai namiji ba tabi'i namiji da tabi'i mace duk ɗaya ne tabi'a mace duk ɗaya ne shi ne wanda yake ya cika shekara biyu a cikin shanu arba'in kuma ana ba da musinna musinna ita take wajaba a cikin shanu guda arba'in amma ita musinna ba a riko sai wadda take mace bai isa a riƙi musinni namiji musinni namiji bai isa ba musinna mace ake rika saboda ana ganin ta fi ɗaukaka domin ana sa ran za ta samu ciki a kusa to ita ce wadda take mufiyatu ta cika salasa sunina shekaru uku ta shiga cikin ta hudu ita ce musinna ita ce zakar shanu arba'in sannan kuma ana ba da tabi'i biyu a cikin shanu sittin idan shanu sun kai sittin to sai a ba da tabi'i biyu sannan kuma daga sannan a duk goma sai abin da yake wajibi ya sauya duk goma da ta cika sai abin da yake wajibi ya sauya a dukkan talatin za a bada tabi'i wa fi kulli arba'ina musinnatun dukkan arba'in kuma a bada musinna wato a tamanin a bada musinna guda biyu a casin a bada tabi'i uku a ɗari a bada musinna ɗaya tabi'i biyu a ɗari da goma a bada musinna biyu tabi'i ɗaya a ɗari da ishirin kuwa an ba sa'i zaɓi ko dai ya kama musinna uku arba'in arba'in uku kenan ko kuma ya kama tabi'u hudu talatin talatin hudu ɗari da talatin kuma wato shi kuma an samu talatin ga wato an samu hamsin hamsin an samu arba'in arba'in to zan koma to wato har zuwa ɗari da ishirin har zuwa shanu sai ɗari da ishirin a wannan halin an ba sa'i zaɓi in shanu sun kai ɗari da ishirin an ba sa'i zaɓi ko dai ya kama musinna uku ko kuma tabi'i guda hudu ko tabi'i hudu arba'in arba'in uku ko talatin talatin hudu to in kuma suka kai ɗari da talatin to an samu arba'in ɗaya talatin talatin uku wato sai ya kama musinna ɗaya tabi'i uku in sun kai ɗari da arba'in an samu arba'in arba'in biyu talatin talatin biyu sai ya kama musinna biyu tabi'i biyu a ɗari da hamsin kuwa an samu arba'in arba'in uku an samu kuma talatin ko a ɗari da hamsin a ɗari da hamsin an samu talatin talatin biyar kai ko an samu talatin talatin gida biyar to shi kenan sai ya kama tabi'i biyar amma an ga dama a iya kama musinna uku tabi'i ɗaya tunda arba'in arba'in hudu ga kuma talatin kaga shi ma dai ɗari da hamsin ɗin ne to haka a ɗari da sittin kuwa wannan sai a kama musinna hudu arba'in arba'in hudu to ɗari da saba'in kuma shi kenan sai ya zama wato a talatin uku an samu arba'in arba'in biyu musulna biyu kenan tabi'i uku to amma tumakai da awakai ana ba da akuya ɗaya a cikin arba'in daga cikinta arba'in ana ba da akuya ɗaya ba titirna ko namiji ko mace daga tumakai ko daga awakai shi ne wanda yake ya cika shekara guda to daga arba'in hamsin sittin saba'in tamanin ɗari ɗari da goma ɗari da ishirin duk dai akuya ɗaya ake bayarwa akuya ɗaya ce take waje ba shi yasa wakas ɗin a nan yana da yawa tamanin ɗin da duk da ta hau a kai ba ta ɗara kone a cikin abin da yake wajibi ba da zakar awakai arba'in ko tumakai arba'in da zakar awakai ɗari da ishirin duk ɗaya ne akuya ɗaya ce kawai take waje ba to wafi ni akin wa ihda wa ishirin da shatani ana ba da awakai biyu a cikin awakai in sun kai ɗari da ishirin da ɗaya awakai ko tumakai in sun kai ɗari da ishirin da ɗaya to zakarsu awakai biyu sai a ba da awakai guda biyu shine zakarsu wa shatin salatu awakai ku su ce waje ba shine a taini wa shatin a cikin awakai mai can da ɗaya shi ma a nan wakasin guda tamanin ne ko tamanin ba ɗaya daga mai ɗari da ishirin da ɗaya har tamanin ba ɗaya da za ta ƙaru a kai su kai mai can ba abin da zai ƙaru a cikin abin da yake wajibi da zakar awakai ɗari da ishirin da ɗaya da zakar awakai mai can duk ɗaya ne awakai biyu ne amma idan ɗaya ta ƙaru a kan mai can suka kai mai can da ɗaya to sai a ba da awakai uku daga nan kuma ana ba da awakai uku har zuwa a su kai ɗari hudu idan tumakai ko awakai suka kai ɗari hudu to sai a ba da awakai hudu shine zakarsu sannan ana ba da akuya a cikin duk ɗari duk ɗari sai a ba da akuya ɗaya ɗari biyar a bada awakai biyar ɗari shida awakai shida ɗari bakwai awakai bakwai dubu awakai goma
تنبيه a ga wata faɗakarwa لا تؤخذ كرائم الأموال ba a rukon manya na dukiyoyin mutane dabbar da mai ita ya tsaya kiwata ta musamman don wata manufa tasa shi mai rikon zakka in ya zo ba ya ce wannan zai ɗauka a zakkar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga wannan ya ce kada a nufi zaɓaɓɓiyar dukiyar mutane a ɗauki wadda take matsakaiciya
هل أقول لك kamar mai yawan kiwo ko wanda aka kiwata ta aka yawaita ba ta abinci نعم والكحل ko kuma wanda yake karo
وذات اللبن ko kuma mai yawan nono
ولا شرارها hakanan kuma ba a rikon miyagun dukiyar mutane ba a ce za a riki dumba dabba wadda take bata kai sauran ba koma ba ce da sauran a a matsakaiciya aka ce a rika كالسحلة kamar wadda take sahala wa- ta- wato wadda yake ba abu ai ba nama a jikinta wattaisi ko kuma bunsuru wanda yake ya tsufa والعجوز ko tsohuwar dabba والأورئي ko ku aura'i ko wanda take mai ido ɗaya to duk wannan ba a rukon su a zakka
الحمد لله amma ana lissafa ta a cikin abin da za a fitarwa da zakka amma ba a rike ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ri- nufi zaɓaɓɓiyar dukiyar mutane haka kada a riƙe wadda take koma baya dabbar da take ba mai a jikinta ba ƙiba kada a ce za a ɗau karɓe ta a zakka haka dabbar da take dabbar da take koma baya ka a ce za a riƙe ta a zakka cewa aka yi a ɗauki wadda take matsakaiciya ba wanda ake so a cuta la rarara wa la rirara su masu dukiyar kada a kware su mai dabba ma ka a kware shi Ɗan- na- wanda za a ba zakkar talakawa ka a kware su hakanan shi ma mai dabba ka a kware shi to alhamdulillah rahmanir rahim wannan fasali ne زكاة الحرث a cikin zakkar noma
هو المقتات المستقبل للعيش abin da ake fitarwa zakka a cikin abin da ake nomawa sai abin da yake ake jibantarsa wato shine almuttahazu wanda yake ana rukonsa lil aishi saboda abinci wanda ya isa ya rike mutum a a rayuwarsa duk wani abu wanda ake nomawa wanda bai isa ya rike mutum ba a rayuwarsa to wannan ba a fitar masa da zakka ba zakka a cikinsa to
غالبا galiban galibi a galibi ya zama ana rukonsa don abinci don rayuwa
فتجب الزكاة في الحنطة wato akwai sabani tsakanin malamai akan ita zakan noma a abu guda nawa ne take wajaba kama a masabar imamu abu hanifa allah da gare shi su sun yalwata abubban da ake fitar musu da zakka na daga abin da ake nomawa a wajensu duk wani abu wanda aka noma za a fitar masa da zakka saboda wa'yansu dalilan da suka nuna cewa ai duk abin da yake an noma shi akwai zakka a ciki kamar wa'atu haqqahu yawma hisadi ko hasadi a cewa duk abin da kuka noma za ku girba to ran da kuka girba ku fidda zakkarsa ashe abin ya hada komai da komai kenan a wa'yansu masabobin suka takaita abin da ake fitar masa ma da zakka akwai masabar da suka takan cewa duk baki ɗayan nau'o'in abin da ake fitarwa da zakka bai fi guda bakwai ba domin a wajensu abin da yake bai zo nassi a fili cewa wannan abin za a fita masa da zakka ba suka ce to ba zakka a kansa zakka ba ta waje ba a cikinsa kamar mu a masabanmu sai aka yi riko da nassin tare da wani kiyasi wanda yake a fili yake shine cewa duk abin da yake za a noma wanda zai isa ya rike mutum a rayuwa a matsayin abinci to wannan abin zakka za ta waje ba a cikinsa yanzu shi yasa mu a masabar mu abubuwan da zakka ke waje ba a ciki daga abin da yake nomawa ake guda 20 ne abu guda 20 shine zakka take waje ba a ciki to فتجب الزكاة في الحنطة a zakka na waje ba a cikin alkama ana ba da zakka a cikin alkama والشعير hakanan zakka na waje ba a cikin sha'ir والغرز hakanan kuma shinka zakka na waje ba a cikin shinkafa ونحوها da abin da ya kama da ita kamar dawa kamar alas kamar sultu to duk zaka na gaba a cikinsu wa fil kadani su yasa su wa'annan wato wanda ake fitarwa da zaka su bakwai ne su bakwai ne wato su wa'ancan na farkon su ne abubban da yake 'ya'yansu a fili suke za a sussuke a fidda ƙwaya zawatul hubub kenan ma'abuta kwayoyi to guda bakwai ne wanda zakka ke wajaba a ciki da alkama da sha'ir da sulut da alas da shinkafa da dawa da gero to su wayannan guda bakwan zakka na wajaba a cikin su bayan su duk wani abu wanda yake ƴaƴansa a waje kwaya in ba wannan bakwai din ba ba wanda zakka take wajaba a ciki wa fil qatani hakanan kuma zakka na wajaba a cikin kambarori wato kal adafi kamar adas da basila da ful da himmas wato su ma su bakwai ne zakka take wajaba a cikinsu su kuma wato 'ya'yansu a rufe suke gaba ɗaya su 'ya'yansu a rufe suke gaba ɗaya su ake kira kaɗani baɗani to zaka na gaba a cikin su su ma guda bakwai ne kamar wa'incan bakwan in an hada sun zamo sha hudu wato ana aka samu wajarcin zaka a cikin wake da kuma wajarcin zaka a cikin gujiya wanda duk wannan an ittifaki akan zaka tana gaba a cikin su amma kamar gyada ita ce an samu sabani akwai sashi daga malamai wanda suka tafkan cewa zaka ba ta wajaba a cikin zaka saboda me saboda duk wannan abin da aka faɗa guda bakwan nan a ciki ba sunan gyada kuma wanda za a faɗa daga baya ma abota mai inda ita ma a iya sa ta a nan amma ba a faɗe ta ba ba a faɗe ta ba to kuma wato asali a masarar ba malik ana ganin cewa kamar zakka abin da yake ya shafi babin zakka inda za a iya aiki da kiyasi a ciki kaɗan ne saboda maganar aiki da kiyasi akwai bambancin fahimta tsakanin malamai akwai malaman da yake sun yalwata aiki da kiyasi akwai waɗanda yake suka takaita guraren aiki da kiyasi kwarai akwai wanda yake suka ci su ma takaitawa kwarai kwarai to masawar imam malik a nan wajen sun takaita aiki da kiyasi sun ɗauka cewa zakka abu ne wanda yake ya kamata a ce ya bi nassi sai ko abin da yake riskar da shi da abin da yake nassin yake a fili kwarai yake wato za a iya riskar da shi da wanda nassi ya zo da shi ta fuskar kiyasi jali aka ga ta ko'ina ta ko'ina sun yi kama da abin da wanda nassi ya zo da shi to ya zama kiyasi jali to sai dai a wani irin wannan kawai to haka nan kuma zakana wajaba a cikin dabino da kuma zabibi shine inabi inabi su wa'annan su biyu zaman su suke yi akwai dabino akwai zabibi wato an hada da wancan sha hudun an samu sha shida kenan haka nan zakka na wajaba a cikin zaitun su kuma wannan wato masu mai ne su hudu zaitun shine kan gaba a cikinsu to in an hada da wancan sha shidan sun zama ishirin kenan su ne ishirin din da zakka take wajaba a cikin su su masu man wato da simsim da kurdum da habbul fujili da zaitun to su wannan guda hudun su ne ma'abuta zawatu zaiti ma'abuta mai wanda ake fidda mai daga cikin su sun zama guda ishirin kenan to wala ta zakka ba ta wajaba a cikin wato a cikin karan zaki kamar rake rake ba a fita masa da zakka wal bukuli ko mabunkura ƙasa abubuwan da suke ayansu a cikin ƙasa kamar rogo kamar dawa kamar dankali duk wannan ba a fita musu da zakka har doya ma har doya ma ita ma bata cikin abubuwan da ake fita musu da zakka wato a masabar imam malik an ga cewa ko da sun isa wajen abinci amma kuma ba sa karɓa ajiya mai ɗorewa wayan abubuwan ba kasafai suke karɓa ajiya su daɗe a ajiya ba dan da nan ne za su lalace to wace ne haka nan zaka ba ta gaba a cikin ɓaure da kuma sauran abubuwan marmari الرمان kamar rumman ونصاب الحرث to wani sabul harfi nisabin noma خمسة أوسط wusuki biyar abinda aka noma sai in ya kai wusuki biyar sannan zakka take wajaba a ciki Mm, nassin qur'ani ya zo da cewa duk abin da aka noma a fitar masa da zakka haka an samu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fi ma saqatis sama'ul ushur duk wani abu da aka noma shi ya zamo da ruwan sama aka yi noman baban ruwa aka yi ba za a ba da ushiri to shi ma wannan hadisin ya nuna umumi to amma an samu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laysa fi ma duna hamsati awsikin sadaqatu zakka ba ta wajaba a cikin duk noman da aka yi in bai kai wusuki biyar ba cewa sai noma abinda aka noma ya kai wusuki biyar shi yasa irin nan wato hadisi ya yi tasisin hadisi kenan sunna ya ta yi ta hafisin sunna kamata to وهي ألف رجل abinda ake kira wusuki biyar wahi alfu ridilin wa وست- وستمائة mhm, ridilin wahi alfu ridilin ridili dubu da wasittu ne ake ridilin da dubu ɗari shida ridili dubu da ɗari shida shine abin da yake ya kai a fitan masa da zakka في البغداد a ridili irin na bagadada ridili irin na bagadada
كل رجل مئة درهم kowane ridili ya zamo ya kai nauyin dirhami ɗari وثمانية وعشرون درهما da dirhami ishirin da takwas kowane ridili ya kai ma'a- nauyin dirhami ɗari da ishirin da takwas to بالدرهم المكي a irin dirhami na makka
وهو وهو وهو خمسون وهم وهم وهم wa humu sahabbatin وهم صاحبتي shine ƙwayar sha'ir dirhamin da yake ya yi daidai da nauyin ƙwayar sha'ir hamsin da humsani hamsin da kuma humsani ba to humusi biyu hamsin da ɗigo hudu to a wanda daman shine au- ma'aunin dirhami na shari'a Ma- dirhami na shari'a kowanne ya yi daidai da ƙwayar sha'ir hamsin ne da humsani kamar yadda dinari yake ya yi daidai da bayan sha'ir saba'in da biyu shi yasa a can arsala yake cewa shi dinarin da ake magana wanda yake awan bakwai wato wanda in ka auna dinari bakwai zai baka daidai da dirhami goma saba'in da biyu sau bakwai nawa kenan saba'in sau bakwai dari hudu da tas'in ko saba'in sau bakwai ga kuma biyu sau bakwai sha hudu in an haɗa ɗari biyar da biyu kenan ko to shi kuma wannan an ce hamsin da humsani hamsin sau goma ɗari biyar kenan humsani humsani sau a, goma fa a ɗigo hudu sau goma nawa kenan a ɗigo hudu sau goma nawa kenan a hudu kenan Mhm, hudu kenan ɗigo hudu sau goma nawa kenan Mhm, kwab- eh, kwabo arba'in sau goma nawa kenan ai naira hudu kenan ko Mhm, masala ai eh, hudu kenan kaga ya zamo dinarin guda bakwai ya yi daidai da dirhami goma kenan saboda dirhami goma ya yi daidai da kwayar sha'ir ɗari biyar da hudu ɗari biyar da hudu saboda a hamsin da humsani hamsin sau goma ɗari biyar humsani sau goma hudu ɗari biyar da hudu kenan shi kuma wannan saba'in sau bakwai ɗari hudu da casa'in ga a, biyu sau bakwai sha hudu in an haɗa ɗari biyar da hudu kenan shine a amin wazini saba'atin to wato dinari wanda yake bakwai ɗinsa ya yi daidai da dirhami goma to awon daman dinari na shari'a kwaya sha'ir saba'in da biyu awon dirhami na shari'a kwaya sha'ir hamsin da humsani kamar yanzu kuma oza da ake auna zinarin ko azurfar da ita shi ko kowace oza tana di'a tana kwaya sha'ir ɗari hudu da tamanin ne ɗari hudu da tamanin ne a kowace oza Mhm. shi yasa kaga in dinarin ne za a samu guda kusan bakwai ko saboda saba'in za a samu saba'in da biyu sau shida kuma a samu wani abu a kai ko saba'in da biyu sau shida kaga wajen ɗari hudu da talatin da wani abu kenan to
من الشعير المتوسط daga sha'ir wanda yake matsakaici
وإنما تعبر الأوسق wato shi wusikin kuma in an dawo ga awon da yake mu za mu fi ganewa kowane wusikin ya yi daidai da sa'a wato sittin sa'a sittin sa'an nan wadda ake fidda zakar da kai da ita wato sa'a da take mudinnabi guda hudu mudinnabi hudu shine daidai da sa'a daya sa'a sittin shine daidai da wusuki daya wusuki biyar shi ya isa nisabin zakka wato ashe sa'a ɗari uku ita ce take ta isa saboda sittin sau biyar ɗari uku kenan ko in kuma an koma mudinnabi wannan to ya zamo ɗari uku sau hudu wato mudinnabi dubu da mai tan kenan saboda daman kowane mudinnabi ya yi daidai da ruɗili da silisin ruɗili ruɗili ne da silisin ruɗili kowane mudinnabi shi yasa idan a ruɗili ne ya zamo ya kai dubu har da ɗari shida ko ya kai dubu da ɗari shida abin da yake ya kai sai ya kai ruɗili dubu da ɗari shida to amma idan a mudinnabi ne dubu da maitan dubu da maitan sai ka ɗauke rubu'in haka dubu da maitan kenan to
بعد وضع ما فيها bayan an sarar da abin da yake cikinta abin da aka noman من الحسب daga wanda yake kankamo wanda yake maras kyau wanda yake maras kyau a ciki kamar inda dinan ne wanda ba zai ciyu ba ko kuma in kwayoyin ne ma dai wanda yake ba za su ciyu ba kawai so sha ce ba kwaya a ciki to sai an ɗebe wannan ba a lissafawa da wannan tunda ta yi ya zamo ta zare kai amma ba dukkan soshe ce ta samu kwaya a ciki ba to irin wannan wadda ba ta da kwayar ba za a lissafa da ita ba to
والرطوبات da kuma wadda take ta bushe tun tana ɗanya ba ta gama nuna ba
والمخرج من الزكاة الحرث wal muhraju abinda ake fitarwa min zakatil harsi daga zakkan noma الأشر ushiri ana fidda ushiri ne فيما سقي
bil من غير شفق من غير مشقة a cikin duk abin da yake an masa baro an shayar da shi ba da wahala ba abin da ya sa kawo cewa an shayar da shi ba da wahala ba bai ambaci cewa abin da yake ruwan sama ne kawai ba